ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sha ɗaya ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in shida, Hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar hijirar wannan meladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari na Akko Local Government jihar Gombe, Najeriya. Wanda yau insha Allah ta'ala muna cikin suratul Ankabut. Muna zama na 11. Za mu tashi aya ta 47. Wa kadhalika anzalna ilayka alkitab. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن
Allah ya ce wa kadalika anzalna ilaykal kitab kamar yadda muka saukan musu da littafi su ahlul kitab ya Muhammad ka sani kai ma an saukar da littafi zuwa gare ka walladina atainahumul kitaba yu'minuna bih wanda muka ba su littafi sun yi imani da shi wa min haula'i daga cikin waɗannan man yu'minu bih akwai wanda ya imani da shi littafin wa ma yashhadu bi ayatina ba wanda yake musu ko yake musanta ayoyinmu illa al-kafirun sai mutane waɗanda suke kafirai ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirinsa yace yukhbiru ta'ala ko yaqulu ta'ala kama anzalna al-kitaba ala man qablaka ko man qablika man qablaka ne kamar yadda muka saukar da littafi ga wanda suke kafin kai ya Muhammad cikin manzanni to kai ma mun saukar da littafi gare ka shine wannan alqur'ani kenan anan ana nufin Allah ya taba saukar da littattafai ga wasu annabawa ko manzanni kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma mun saukar da shi gare ka falladina atainahumul kitaba yu'minuna bi wadanda suka riki wannan littafi suka karanta shi hakikanin karanta shi cikin malaman yahudawa irin su abdullahi bin salam akwai babban malami na yahudawa mai suna abdullahi bin salam ba abdullahi bin salam ba abdullahi bin salam shi wannan malami ne a cikin Yahudawa da irin su Salman al-Farisi da makamantansu walladina atainahum al-kitaba yu'minuna bih kenan to waɗannan sun yi imani da shi sun yi imani da littafin da muka saukar zuwa gare su wa min ha'ula'i man yu'minu bih a cikin waɗannan ana nufin larabawa cikin ƙurayshawa da waninsu su akwai wanda ya imani da littafi shine alkur'ani Allah ya bayani cewa ba wanda yake ƙaryata ko musanta wa ma yajhadu yajhadu ana nufin yukazzibu mai ƙaryata waɗannan littattafai wa yajhadu haqqaha ya musanta gaskiyar cikin wannan littattafai sai dai wanda yake mai ɓoye gaskiya ya bayyana ƙarya wanda baya son alheri mai nufin sharri shine yake ɓoye gaskiya wannan suka ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi ga waɗanda suke ganin gaskiya su ɓoye ta sai Allah ya ce mai malam
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك haka إذا لارتاب المبطلون wama kunta tatlu ya Muhammad baka kasance kana karantawa ba ya kai Muhammad min qablihi min kitab kafin Allah saukan maka da Qur'ani baka taba karanta wani littafi ba wannan Allah yana wanke annabi ne cewa kada ma wani ya dauka cewa ya dauko wani zance ne daga wani guri tunda a'a ai bai ma taba karanta wani littafi ba in ban da wannan alkur'ani ba min kitabin min qabli ma anzalna ilayka alkitaba kenan kafin mu saukan maka da littafin nan alkur'ani wala takhutuhu bi yaminik sannan kuma baka rubuta shi da hannunka ba kai rubutu ba annabi baya rubutu lam takun taqra wala taktubu qabla alwahyi baka zama mai karatu ba baka zama mai rubutu ba kafin mu yi maka wahayin alkur'ani idan da haka ta faru ka taba karatu ko ka taba yin rubutu lartabal mubtiluna da mushrikai sune al mubtilun da sun yi shakka law kunta taktubu aw taqra'u al kutuba qabla al wahy la shakka al mubtiluna al mushrikuna min ahli al kitab min ahli makkah takai da ka taba yin rubutu da annabi ya iya rubutu ko ya iya karatu kafin zuwan qur'ani to za a ce ai daga tsohon rubutu ko tsohon karatun da ya yi da daga nan ya ji yake tsitsintowa yake kawo mutane yake cewa wai Allah ne ya turo shi to ba kama taɓa yi ba kwata-kwata za su ce ai innahu kana ya kara min kutubil awwalin ne ai yana karatu ne daga cikin littafan mutanen farko sai ya je ya kwafo ya kawo mana kamar yadda imamu qatada ya faɗa wasu ka ce idan lartabal mubtilun ana nufin wato yahudu ba mushirkan makka ba kamar yadda wata fassara ta zo kenan ana iya fassara mubtilun mushirkan makka idan lartabal mubtilun yahudu idan la shakku fika wattahamuka da sai sun yi shakka akan lamarinka kuma su tunce ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce ai abin da muke ganin bayaninsa da sifarsa a cikin attaura ai mu an gaya mana cewa Muhammadu dai ummiyi ne la yaqra'u wa la yaktubu wannan annabi da zai zo na ƙarshen zamani baya karantawa kuma baya rubutu ya aka yi kuma yanzu kai kake karatu kake rubutu anan abin da ake so a nuna mana ya wana annabi bai iya rubutu ba tun da ya rayu har ya gama ya ɗauki biro ya rubuta bai iya ba sannan karatu dai ya bude wata takarda ya karanta da sunan ya hada baki ya karanta bai iya ba tsabar tsagwaran hadda ce kawai a kansa abinda Allah ya bashi na Qur'anin nan dai shine yake gaya mutane me yasa aka hana ya iya rubutu ya iya karatu kafin zuwa Qur'ani dan saboda a wanke shi kar a ce ai ya karanto ne a wasu takardu a koye ba a sani ba ko ya je littattafan mutanen farko ne ya zo ya wanke su ya yi kwafi ɗinsu sai ya rinka kawa ya ce ga ƙur'ani nan Allah ya bashi to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab baka taba karanta wani littafi kafin zuwan ƙur'ani ba wala takhutuhu bi yaminika kuma baka rubutu da hannunka baka taba yin rubutu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna cikin mutanensa shekaru masu yawa tun kafin a fara yi masa wahayi ai ya rayu da mutane kafin ya zama annabi ai ya rayu da mutane kafin a saukan masa da alkur'ani sun tabbatar cewa la ya karɓo kitaban wala yuhsinu alkitabata bai taɓa karanta wani littafi ba in da za ka ba shi fefa bai iya rubutu ba duk wani mutum cikin al'ummar annabi tun a wancan lokaci sun san cewa shi manzan Allah rajulun ne ummi la ya wa la ya in an ce ummiyi mutumin da baya karatu kuma baya rubutu wannan sifar ga annabi yabo ce amma gani da kai duk wani wanda ba annabi ba suka ne gare shi a ce baka iya karatu ba baka iya rubutu ba to kai wannan zagi ne a gare ka amma shi kuma yabo ne a gare shi annabi a ce bai iya karatu ba bai iya rubutu ba na gaya muku menene ainihin wato dalili kuma haka littattafai waɗanda suka gabata kafin zuwan alkur'ani haka suka sifanta shi manzon Allah cewa shi annabi ne ummiyi baya karatu baya rubutu don su tabbatar da wama kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun Allah ya ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya kaji الذين يتبعون الرسول النبي الأمية شيني الرسول شيني النبي شيني الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر دام الله يرجع فدا صفا سوء الأمة النبي سوني ما سبين ونم منزو wanda yake ummiyi bai iya karatu ba bai iya kuma rubutu ba haka Allah ya faɗe shi to ko in dai aka ga annabi yana karatu da rubutu to kaga ai ya ci karo da wannan abin da Allah tabaraka ta'ala ya ba da labari akan ainihin wato sifarsa haka kuma ya zo a cikin attaura ma duk an karanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa tashin alkiyama har ya bar duniya bai iya karatu ba bai taba saddara sadara layi ɗaya na rubutu ba harafi ɗaya bai taɓa zanawa ba har ya koma ga Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ake rubutawa a gabansa sai dai a rubuta ya faɗa musu da baki ya ce ku rubuta shi kan bai iya rubutu don akwai lokacin da aka zo ana ta rikici da kafirai an rubuta muhammadu rasulullah a sulhun hudaybiya sai suka ce a to ya za a zo a ce min muhammadin rasulillah daga muhammadu manzan Allah suka ce da mun yadda kai manzan Allah ne ai ba za mu zo muna musu da kai ba suka ce sai an goge wannan sulhun nan bai zai yi ba sai an goge dan mu ba mu yadda kai manzan Allah ba ne annabi ya ce sahabbai su abubakar su umar ya ce ku goge wurin suka ce yanzu ya rasulullahi mu da hannunmu mu sa mu goge mu goge muhammadu rasulullah saboda kafirai sun ce ba sa so suka ce ya mana nauyi mu mu sa hannu mu goge ya ce na ce ku goge nauyi abin ya musu nauyi ya za a ce su goge muhammadu rasulullah mahallu shahid sai ce gafa takardar a gabansa sai ce nuna min ina ne wurin yace nuna mini ina ne aka rubuta Muhammad Rasulullahi sai aka nuna masa daga nan ne zuwa nan shine Muhammad Rasulullahi yasa ya tsasa ya goge yace aje a ci gaba da sulhu ba dai zaman lafiya ake nema ba ko ku ba ku yadda ni manzon Allah bane Allah ya yadda ni annabin sa ne ni manzon sa ne Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama baya rubutu baya karatu to amma an samu wasu cikin malaman fiqihu na ƙarshen zamani mutaakhiru al-fuqaha kamar irin su qadi al-qadi al-imam al-qadi abul walid al-baji al-imam al-qadi abul walid al-baji da waɗanda suka bi shi cewa su suna faɗa cewa wai annabi ya yi rubutu a ranar sulhul hudaybiya wannan ranar da na gaya muku din suka ce a wannan ranar annabi ya rubutu aka ce me ya rubuta suka ce gashi nan hadha ma qada alaihi muhammadu bin abdullah a can an rubuta hadha ma qada alaihi muhammadu rasulullah suka ce ba su yadda ba to sai suka ce sai dai a sa hadha ma qada alaihi muhammadu ibnu abdullah to su a wajensu su irin su imamu abul walid al-qadi abul walid al-baji suka ce ai wannan annabi ne da kansa ya rubuta to kenan annabi ya taɓa yin rubutu in ji su da faɗa ina fata ana fahimta kuma hadisi yana na cikin sayi bukhari to amma malamai sun mai da amsa akan wannan bayani a suka ce akwai wata riwaya da ta zo cikin bukhari aka ce da annabi ya ce a goge sun ma'akaza fakata ba sai ya karbi alkalami sai ya rubuta to kaga an ce akaza fakata ba ya karbi alkalami ya rubuta al'imam abul walid al-baji wannan ya rike cewa tunda an ce akaza fakata ba annabi ya karba ya rubuta kenan annabi ya taba rubutu da kuma wasu riwayoyi da ake cewa ai annabi ya rubuta wa kisra wa kaisara da kaisara ya rubuta wa sarki kaza ya rubuta wa sarki kaza kamar yanzu a ce ai shugaban kasa ya rubuta wa gwamnoni kamar yanzu a ce ai gwamna ya rubuta wa ciyamomi yanzu dan an ce ya rubuta wa gwamnoni yana nufin da ya tsatsa yasa ya rubuta ha amma a labari ana cewa ya rubuta kenan zai iya yiwa mai suwa wasu yasa suka rubuta to sai Allah ya sa sai aka samu wata riwaya da ta ce sun ma'amara fakkata ba, ai, sun ma'amara fakkuti ba, annabi ya yi umarni aka rubuta, sai aka ce yawwa, to wannan ruwayar sun ma'amara fakkuti ba, ita ake ɗaukanta a fassara sun ma'aka da fakkata ba ɗin. Saboda shi annabi ai baya rubutu, kenan umarni ya yi aka rubuta, ina fata ana fahimta, to wannan kenan shi yasa aka samu da yawa daga cikin ainihin wato a malamai sun yi musanta gare shi shi abulwalid alkazi abulwalid albaji a kan abin da ya faɗa suka ce kuma sun barranta daga wannan don zai ƙaryata abin da ƙur'ani ya zo da shi na cewa a wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika suka ce ga abin da ake nufi lalle annabi ba shi ya rubutu ba kawai ya dai sa ne a rubuta masa ina fata ana fahimta kuma wanzu Allah ya bada labari akan dujal yace maktubun baina ainihi kafir dujal cikin sifarsa an rubuta kafirun a tsakanin idanuwansa guda biyu a wata riwayar ka fa ra kafun da fa'un da ra'un yaqra'uha kullu mu'min duk wani mumini wato zai karanta wannan to shine sai suka ce a to ga annabi yana bada labarin dujal yace an rubuta a tsakanin idansa kafirun kenan annabi yana karatu da baya karatu ya zai ce maktubun baina ainihi kafirun kenan yana karatu sannan kuma suka ce gashi nan ya ƙara faɗa ya ƙara'u kullum mu'min duk wani mu'mini zai karanta to kaga annabi yana cikin mu'minai wannan duk yana cikin hujjojinsu da suke faɗa cewa annabi yana karatu ko yana rubutu to amma wannan ana ce da shi kharaja makhrajal ghalibi ne kawai ya faɗa ne yana bayani ina fata ana fahimta yawwa yana bayani ne kawai yanda mutane za su fahimta amma ai an riga an san baya karatu baya rubutu كما يدعى الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إذا لارتاب المبطلون المبطلون دا النبي أنا ربوتو دا أنا كراتو دا مشركي والله جاهلي دا سي سن يشكا أكن النب تنسى ko kuma sun shakka akan shi wannan alkur'ani to amma dalilin shakkar ta su su ce ai ya je ya koyo rubutu ne daga littattafan da suka gabata kuma ya ɗauko maganganu ne na iyayensa annabawa da suka gabata kawai ya harhaɗa maganganu ya zo ya ce mutane ƙur'ani ne shi yasa suka ce wa qalu asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila Allah kiyaye to sai Allah ya ce me
bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون نعم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه haka dai قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين Allah ya ci gaba da yi mana bayani cewa bal huwa bari dai shi wannan alqur'ani ayatun bayyinat ayoyi ne bayyanannu Imam al-Hasan ya ce ana nufin shi alqur'ani dukansa gaba daya ayoyi ne bayyanannu fi suduril ladina utul ilm Allah ya kimtsa su a cikin kiraza jam'in kirji na waɗanda Allah ya bawa ilimi ana nufin masu imani allazina hamalul qur'an waɗanda Allah ya ba su imani kuma suka haddace alqur'ani a nan gurin ayat tana nuna mana akwai bayin Allah da Allah ya kimtsa musu qur'ani izu 60 din gabaki ɗaya a cikin kirjinsu bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm hamalatul qur'an mahaddata qur'ani hamalatu shari'a wanda suke dakon shari'ar Allah gaba daya shi yasa idan ka sa ɗanka ya haddace qur'ani to kamar ya haddace shari'ar Allah a cikin zuciyarsa idan ka iya karatun qur'ani kamar ka iya karanta sakon Allah ya zuwa ga halittar duniya gabaki daya imam ibnu abbas yana cewa shi da imam qatada bal huwa wannan fassara ta biyu kenan bari dai shi muhammadu ake nufi muhammad zu ayatin bayyinatin ai yana da ayoyi ne bayyanannu da Allah ya bashi amma fi suduril ladina util ilma min ahlil kitab a cikin kirazan waɗanda Allah ya bawa ilimi na ahlil kitabi irin su Salman al-Farisi da Abdullah bin Salam amma marasa tsoron Allah a cikinsu suna ƙaryatawa amma malamai daga cikinsu su sun sani kuma ya shaɗu bi ayati na illal azzalimu ba wanda yake ƙaryata ayoyinmu in ba mutane waɗanda suke azzalimai ba waƙalu don musanta ƙur'anin suka ci gaba da cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbih ina ma da an saukan masa da wata mu'jiza daga ubangijinsa kama unzila alal anbiya min qabl kamar yadda aka saukar da wasu annabawa mu'jizozi kafin shi a kirar ibnu kasir da hamza da imamu kisa'i da abu bakr aya din nan alat tauhid ba ayat ba ayatun shi alaran ma ya karanta mana ayatu ne amma a kira'ar ibn kasir hamza da kisa'i da abubakar laula unzila alaihi ayatun ne sauran kuma suka karanta ayatun saboda Allah ce kul innamal ayatu indallah daka Allah mai iko ne wa huwal qadiru ala irsaliha idza sha'a arsalaha ai shi Allah mai iko ne iya ga dama zai aiko bai aiko bane ra'ayinsa ne wa inna ma ana nadhirun mubin ni dai kadai annabi yake gaya musu mai gargadi ne in yi gargadi ga ahlul ma'siyati bin nar duk wanda ya saba wa Allah Allah ya ce mai gargadi da wuta amma saukar da ayoyi ko mu'jizozi ni ba aiki na bane kuma baya hannuna waɗannan ayoyi suna mana bayani ne akan shi alqur'ani da irin mu'jizar da Allah ya bayar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin kuma falala da Allah ya yi wa wasu cikin wannan al'umma Allah ya ba wa mutum dama ya haddace zancen Allah gaba ɗaya Qur'ani nan gaba ɗaya haddace shi shigar da shi yanzu a cikin ƴaƴanku akwai masu karatu masu hadda akwai masu laushi sun iya sun goge sun ƙware wannan yaron duk bokon da zaka tura shi ya je yayi a duniya baka da shakka a kansa saboda ka gama nika shi ya niku bakin ya saba da ƙur'ani yaro ya zama ya saba da ƙur'ani tun a gidan uban shi yarinya ta zama ta iya ƙur'ani tun kafin a kai ta gidan miji wallahi wannan ba ƙaramin ni'ima mace abin zai ba da sha'awa kuma zai rage mana matsaloli da tashin hankali a rayuwarmu zai kuma saukan mana da albarka a garinmu ku sa 'ya'yanku su yi karatu in ku ba ku samu damar yi ba ku matsanta wa 'ya'yanku su yi ilimi su shiga cikin balhuwa ayatun bayyanatun fi sudurin ladina utul ilma ayoyi ne bayyanannu cikin zukata kiraza na waɗanda Allah ya ba su ilimi ka duba sai Allah ya ce wanda ya haddace Qur'ani Allah ya bashi ilimi ashe mai ilimi ne ma haddacin Qur'ani yanzu akwai daura muna yi anan wallahi yara ne malam yan mata da yara matasa sun kai mutum kusan 160 anan wannan makarantar nan ta Dr. Gaji Allah saka mai da alkhairi yaran nan malam kullun sai sun karanta izu 30 daga karfe 11 zuwa hudu hudu da rabi muke ritsa su muke tsare su kullun yaran nan ƴaƴanku ne yanzu haka wani yarsa tana zuwa bai ma san tana iya yi ba a lissafin da muka yi insha Allah ku ta'ala kafin Ramadan ya kare za a sauke Qur'ani a nan gidan za a yi sauka sauka sama da guda ɗari ko ninki ma tunda yaran sun kai ɗari da sittin to ba ma wannan ba duk kwana biyu yaran nan sai sun soke Qur'ani wallahi yara ne ƙanana ƴan mata ne ƙanana ƴan sha uku sha hudu sha biyar wata wallahi malam da uniform ɗinta na sakandare za ta taho ta je ta ci rabin sakandaren ta zo suna nan ga su a nan gurin kullum da su muke karatun nan farkon ramadan muka fara yanzu yau ba ana azumi goma sha ɗaya ba to ina tabbatar maka yaran nan sun yi sauka biyar sun shiga na shida gobe za su yi sauka na shida akwai ribar da ta wuce wannan kuma yanzu za ka iya kwatanta alherin da Allah zai saukar a garin nan saboda dalilin saukan ƙur'ani nan kurun da yaran nan suke yi ina fa gaya maka yaran nan ƙanana ne ƙwanana akwai ma 'yan ƙasa da shekara goma kaga yaro karami malam yana ta buga Qur'ani suna nan bayan nan muka ba su littafi na hadda na tajwidi tuhfatul atfal aka ce gashi ku haddace muka ce musabaka ne matani na jazariya shi ma muka ce su haddace suna nan suna ta hadda malam yaran nan yadda kaga kwamfuta wallahi da na gansu nace yanzu wannan duk a garin nan suke yaran nan kaga waɗannan alal akalli iyayensu sun sauke nauyi kuma wannan yana nuna mana future ɗinmu tana da kyau nan gaba a tura su su yi bokon kuma su yi addini yanzu dukkan su yaran nan ba wanda baya boko duk ɗan boko ne amma ka duba yadda aka ritsa su yadda suke karanta ƙur'anin nan wannan ba ƙaramin alheri ba ne to abun baƙin ciki da tausayi mutum yana dattijo ya fara sallama yana kwankwasa kofa wa kabari amma ba zai iya bude qur'ani izu 60 ya karanta dan neman lada ba kar ka bari ka mutu kar ka bari ka mutu baka iya karanta qur'ani ba ba za ku zauna lafiya da ubangiji ba yawan kiyamati kuma ba a makara ka tafi makaranta ka je ka yi ilimi nemo ne ya koya ma shiga inda ake koya ka je ka koya kar ku yi wa ‘ya'yanku rowa ku tura su wajen ilimi, wataƙila ɗiyarkan nan ita za ta cece ka, wataƙila wannan ɗan ƙaramin yaron shi ne a kiyama zai zo i riƙe hannunka ya ja kai kai ka aljanna albarkacin ƙur'anin da yake karantawa. Kuma waɗannan yaran da kuke gani, wallahi nan gaba shekaru masu zuwa su ne za su riƙe gare. A babin da'awa da babin addini dole su za a nema. Saboda tun suna ɗanyinsu ƙanana, sun yi ƙura'anin sun iya kuma duk abin da ka dasa musu gashi nan suna riƙewa suna ganewa idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana ashe ‘ya'yanmu suna tattare da alheri kuma abin da ya kubuce mana za mu iya sa ‘ya'yanmu mu ma su yi balho ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm bayyinat ana nufin wadihat wadiha fi dalalati alal haqqi amran aw nahyan aw khabaran a fili ayoyin qur'ani suke wajen bayani akan gaskiya ko umarni ko hai hani ko ba da labari kuma yahfazuhul ulama ka duba malaman tafsiri ibn kasir yace yahfazuhul ulama malamai ne suke haddace qur'ani malamai ne suke haddace ayoyin Allah wallahi duk yaron da ya haddace qur'ani ya cancanta ka ce masa malam ya kai matsayi a girmama shi saboda mai ilimi ne yake iya rikewa ba jahili ba yassarahu Allahu alaihim hibzan wa tilawatan wa tafsira Allah ya sauƙaƙa shi gare su wajen hadda da tilawa da ma fassara kamar yadda Allah ya ce wa laqad yassarna al-qur'ana lizikri fa hal min muddakir a cikin suratul qamar manzo Allah ya ce ma min nabiyin illa wa qad utiya ma amana ala mislihi al-bashar babu wani annabi face Allah ya bashi wata baiwa da wani sako da a irin abin da ya zo da shi dan adam zai imani da shi yace wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu li ilayya kai abinda nazo muku da shi fa wahayi ne Allah ya turo ya aiko mini annabi yana dada jaddada mana cewa shi fa qur'anin nan fa ba fa shi ya kirkire shi ba wa inna ma kana alladhi utituhu abinda aka bani wahyan awhahu Allahu ilayya wahayi ne Allah ya yiwo mini wahayi kenan kaga ba shi ya kirkira ba ba zama yayi ya faɗe shi ba Allah ne ya aiko masa fa arju an akuna aktharuhum tabi'an ina fata a kiyama in zamani ne nafi mafi yawan annabawa mabiya na'am kuma haka din yake insha Allah al'umma annabi ita ce ta ƙarshe ita ce kuma tafi yawa ya zo a riwaya Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabawa ko na annabi da manzo da mutanensa ya ga wani annabin kamar yadda ya zo a hadisi ya ce ba kowa a bayansa sai mutum biyu wani annabin ba kowa a bayansa sai mutum uku gaba ɗaya ya ƙare rayuwarsa ya ga wani annabin ma wanda biyu wa laisa ma'ahu ahadun ya ce akwai annabin ma da ko mutum ɗaya ma babu a bayan shi walaisa ma'ahu ahadun ko mutum ɗaya babu ya gama wa'azinsa ba wanda ya imani da shi a nan muka karanta da ku annabi nuhu shekara dubu da ya yi ba shekara hamsin gaba ɗaya jama'a tasa ba a cikin jirgin ruwa kwale-kwalen itace ya ɗebe su ba gaba ɗaya ya ce wata sai aka nuno masa wani duhu jama'a duhu ya ce to wancan ko wani annabi ne haka sai aka ce masa haza musa wa qaumuhu wancan Musa kenan da shi da mutanensa wancan Musa ne da mutanensa gayi can yace naga jama'a da yawa yace sai kuma aka dada nuno min ninki ninki ninki ninki ninki sun fi waɗancan da na gani sai yace wannan kuma waye sai aka ce haza Muhammadu wa qaumuhu aka ce wancan kuma Muhammadu ne da mutanensa to kaga fa arju an akuna aksarahum tabi'an ta tabbata ina fatan in zama ni ne nafi kowa yawan al'umma to ta tabbata anan gurin shine mutane ya kamata su sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kowa yawan mabiya a cikin duk annabawan da suka zo sun gabace shi shi yafi kowa yawan mabiya har Allah tabaraka ta'ala ya dauki ransa ba a taɓa samun wani annabi da ya fi shi mutane ba kuma Allah ya girmama shi ya bashi mu'jiza mai girma ita ce alkur'ani wanda kuma masu ilimi a ciki na al'umma ta sa sun haddace shi sun rike shi in mun ɗauki wannan fassara ta farko wa ma yashhadu bi ayatina illa zalimun wa ma yukadzibu biha ba wanda yake karyata alkur'ani da ayoyin Allah sai azzalimai masu tauye hakki masu juyar da gaskiya su ɗora ƙarya a kanta almu'taduna almukabiruna masu ƙetare iyaka masu girman kai alladhina ya'lamuna al-haqqa wa yahiduna anhu wanda sun san gaskiya amma sai su kauce su kibin gaskiyar Allah ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim waɗanda kalmar Ubangijinka ta azaba ta tabbata gare su, ba za su taɓa yin imani ba, da za a zo musu dubu ta mu'ujiza gaba ɗaya, komi ma ba sun ce laula unzila alaihi aya ba, da an saukan mai da wata mu'ujiza abin da zai daɗa gaskata shi ba, ai tun da dai kalmar Allah ta azaba ta tabbata a kansu, duk mu'ujizan da za a kawo wallahi ba za su yi imani ba. Yau ai haka aka yi, ba sun gaya manzon Allah a maka ba, suka ce in Allah nan naka gaskiya ne wannan ranan da muke gani ko watan nan da muke gani ya fashe wata annabi ya daga hannu ya ce za ku yi imani suka ce eh ya roƙi Allah wata ya tsage gida biyu ya fashe wani ɓangaren sama ya faɗo akan wani dutse a makka duk duniya ta shaida اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يؤردوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر Allah ya bada labari dama alamar tashi alkiyama ne ga wata ya tsage zuwan annabi ne suka ce da shi suka yi challenging ɗinsa inda gaske kake yi wannan watan ya tsage mu gani ya roƙi Allah watan ya tsage wallahi bayan ya zo shi suka ce ƙarya ne tsafi ne wannan saboda innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun kalmomin ubangijinka sun tabbata gare su na azaba ba za su yi imani ba walau ja'at kullu ja'atkum kullu aya da duk wata mu'jiza za ta zo musu wallahi ba za su yi imani ba za su yi ta kirkiran abuwa to in gaskiya ne ayi kaza in gaskiya ne ayi kaza za a yi ta kawo musu duk abin shi yasa annabi ya ce zuwa da mu'jizozi da ayoyi ni ba a hannuna yake ba ni kawai an turo ni ne muku wa'azi in muku gargadi in kun yi imani fa ni'ima in ba ku yi ba kuma za ku je ku gamu da Allah ai akwai sauran annaba da suka gabace ni waɗanda suka ƙaryata su sun gamu da bala'i kafin a tashi kiyama ku ɗauki izina amma duk da haka ba su yi hankali ba me suka daɗa cewa malam وقالوا لولا أنزل عليه آية وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه هكذا قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير هكذا وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض نعم والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون
Allah yana ba mu labari dangane da mushrikai wajen kiyayyarsu da ta- ta'annuti da ƙure da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kun san sun sha sa shi ci- ce za su ƙure shi daga cikin ƙurar da suka ƙoƙari su yi wa annabi cewa suka yi ina ma da Allah ya saukan maka laula unzila alaihi ayatun min rabbi me yasa Allah bai saukan maka da wasu mu'ujizoji daga ubangijinka ba shine Allah yake bada labari sun ce ina ma da an saukan masa da mu'ujizoji daga ubangijinsa ul ga ya musu ya Muhammadu ba aikin ka bane saukar da mu'ujiza ba kai ne kawai zaka kirkira ka kawo ba innamal ayatu indallah ai waɗannan ayoyi mu'ujizozi daga Allah ne wa inna ma ana nazirun mubin ni kawai mai gargadi ne mabayyanin gargadi kawai al'amarin saukar da ayoyi da mu'jiza fashewar wata azaba da za a saukar daga sama wannan yana hannun Allah ne in ya ga dama ko ku roƙa ko ba ku roƙa ba zai kawo muku ni dai ku yadda ɗan aike ne daga Allah da Allah ya san cewa za ku shirya ɗin ai da ya kawo muku ba wai ana ce Allah ya san bai sani ba ne ana yi ne don a hausa ka gane mana Allah ya san ba za ku shirya ba mutanen banza ne ku duk abin da za ku ce a kawo muku za a kawo ɗin ba za ku yi imanin ba ba an yi ba ba ɗaya ba ba biyu ba amma an ba haka wannan ai abu ne mai sauƙi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to amma ya san manufarku ta'annuci ne da jarrabawa ta ƙure neman a ce an ƙure annabi to Allah kuma bai zai amsa muku wannan ba ai Allah ya riga ya faɗa a cikin alƙurani wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwaluna ai ba wani abu yasa ba mu zo da wasu ayoyin ba ko mu aiko da mu'jizozin ba da kafirai suka nema ba face ai mun taba kawowa na farkon su suka ƙaryata da muka kawo suka ce ƙarya ne shine Allah ce ka gaya musu ma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al ba wani abu yasa ba mu aiko musu da ayoyi da mu'jizozin da suke nema ba ai mun aiko wasu sun karyata na farko Allah ce wa atina samudan naqata mubsiratan fazalamu biha ba ga samudawa ba ba ga taguwa Allah ya basu ba a fili kiru da muzu suna kallo annabin Allah annabi salihu yace naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu suka karyata ha ba su suka ce samuda suka ce in kai salihu da gaske ne mu ga wata aya daga Allah da zai gaskata aka turo taguwa ga ta nan tana magana tana gaskata salihu akan abin da yake kira akai amma karyata suka yi suka kashe ma taguwar kuma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun wa atina samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha haka Allah ya bada labari a cikin suratul isra qul innama ana nadhirun mubin da ya musu ni mai gargadi ne mai mabayyanin gargadi ai innama bu'istu naziran lakum bayyinun nazara ni ba an turo ni ne in zama mai gargadi gare ku a fili mai jan kunne gare ku fa alayya an uballigakum yana kaina ne in san muku da sako risalat Allah sakon Allah kuma na riga na isar man yahdillah fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda Allah ya shirye da shi shine mai shiriwa wanda kuma ya bata ba za ka taba samun wani waliyi majibincin al'amari da zai shiryar da shi ba shine murshida Allah ya ce laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha kai Muhammadu shiriyar waɗannan mutane ba akan ka yake ba ka rabu da su da maganganun da suke maka na challenge challenge kokarin ƙaryata ka da ta'annuti da neman ƙure ka shiryar su ba a hannunka take ba tana hannun Allah ne shi yake shiryar da wanda ya ga dama sannan Allah tabaraka wata'ala yayi bayani akan jahilcin waɗannan kafirai da wautar waɗannan kafirai da ɗimo su da ruɗun ƙwaƙwalwa da suke da shi wai suka ce wai a nuna musu wani abin da zai nuna musu Muhammadu gaskiya ne cikin abin da ya zo musu da shi a to ba ga alƙur'ani ya zo da shi ba ƙur'anin nan kun sani bai iya rubutu ba kun sani bai iya karatu ba kuma ya zo ya karanta muku ya ce muku Allah ne ya turo mala'ika Jibrilu ya ce ya muku bayani kuma ya yi kuma ba wani guri ya je karanto ya haddace ba to ai shi bai iya karatu ba balanta ya je karanto ya za a yi kurun da daddare daga ɗakin na na sha washe gari ya zo ya ta karanto ayoyi haka kawai ba ku yadda ba ba ku aminta ba kun taɓa ganin yana rubuta wani abu a takarda kuma kun taɓa ganin malaminsa kun taba ganinsa a wajen wani taro ko kun taba ganin akwai wanda yake keɓance da shi a sirri yake gaya masa yaya zai zo ya kawo muku waɗannan ayoyi dubu shida da ɗari kaza duka gaba ɗaya ƙirƙirar su yayi kuma in kun ce ƙirƙira ne to ku zo da irin wannan ƙur'anin Allah ya ce ku zo da irin ƙur'anin ba kun ce Muhammadu ƙirƙira yayi ba to kuma ku ƙirƙiro ku zo da irin karatun da jan baƙin da komai irin nasa ba kuma larabawa bane ba shi ba larabe ne ko larabawa ne to ku zo da irin nashi وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة بمثله idan kuna shakka akan abin da muka saukar wa bawanmu to ku zo mana da wata sura alqur'ani yana da sura 114 Allah ya ce sura ɗaya nake so kurin ku kawo a wata ayar Allah ya ce fatu bi ashri suwarin ku zo da surori guda goma ko da gajejjeru ne kawai suka kasa ku zo da sura ɗaya ko da in na atsayi naka ne tunda Muhammadu ya zo muku da ƙarya ba ku yadda ba kuna ƙaryata shi to ku zo da in na atsayi naka sun gagara to ku zo da aya ɗaya ku gaya wa duniya ku ce jama'a kamar yadda Muhammadu ya kirkiro Qur'anin nan mu ma ga namu mun kirkiro sun kasa yi wannan kadin yana nuna cewa ashe littafin da Muhammadu ya zo da shi littafi ne na gaskiya shine wannan alkur'ani izu 60 malam ba irin makircin da ba a yi akan wannan alkur'ani a duniya a yau yanzu haka idan ka shiga intanet akwai ƙur'anin ƙarya sun yi ta lalata ƙur'anin sun caccanja sun shiga amma malam Allah ya riga ya faɗa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma tuntunin malamai sun haddace shi kana canja wasali dai an gane da masu ilimi sun zo suna cire wannan baya ciki wannan baya ciki akwai qur'anai na ƙarya akwai wanda suke zuwa malam saboda tsabar faɗa da alqur'ani su sa a buga musu qur'ani ai printed ɗinsa wallahi sai an bugo shi gashi dab dab zaka ganshi sai ka bude sai ka ga an yi shunting an cire wasu su ayoyi an tsallake ayoyi goma a can an cire aya uku a can waccan suran an ciccire an jujjone ne su a tunaninsu wai sun yi wa musulunci wai illa to alarammomi kuma suna zuwa da sun karanta sai ce wannan ba daidai ba wannan qur'ani akwai gyara a cikinsa Allah ya yi alkawari Allah ya yi alkawari ba wanda ya isa ya taɓa wannan littafi ya canja shi duk ƙaryar da za su yi amma bible kaga akwai tsohon tsari akwai sabon tsari akwai new testament akwai old testament akwai sabon alkawari akwai tsohon alkawari muku alkawari guda ɗaya ne tun da Allah ya saukar da Qur'ani min fawqi sab'i samawat har zuwa gobe har kiyama ta tashi shi kadai ne kurin sai bambancin riwayoyi na kira'a kurin amma dai Qur'anin nan dai shine dai izu 60 din nan dai shine ba wanda ya sai canja shi yau har fatawa ake ta ƙarya Yahudawa makiya Allah kawai sai mutum ya bude kaza kaza www.kaza.com Islam fatwa saboda ƴan boko mu masu neman fatawa a internet su ba za su tambayi malami ba sai mutum ya je internet sai ya je ya rubuta tunda ya iya turanci kawai sai ya rubuta fatawa sai kawai Google ta bashi amsa da yawa akwai website website na ƙarya da turawa da yahudawa da kafirai suka kirkira na bawa da fatawar ƙarya don su batar da musulmi amma dan Allah yanzu kai kama san da wannan wannan ya ma rage mu sai mai dan wani ya je internet an bashi wata fatawa shi ya je ya halaka in ya je ya ga yana yi ba daidai ba zai ga sauran musulmi ba daidai suke yi ba zai nemi gyara zai nemi tambaya duk abin da za ku yi na faɗa da Allah wallahi Allah ba zai ba ku nasara ba kuma ba za ku samu dacewa ba wannan shi kadai ya isa ya nuna mana cewa lalle addinin musulunci addinin gaskiya ne wannan shi kadai ya isa ya nuna mana cewa lalle wannan littafi al'azizu da manzan Allah ya zo da shi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid shine a'zamu kulli mu'jiza alqur'ani shine yafi kowace mu'jiza girma ajazatil fusaha wal bulagha min mu'aradatihi masu fasaha masu balaga masu harshe masu zaƙin baki masu iyawa sun yi sun yi su gano kuskuren Qur'ani ya gagara an sa wa kwamfuta wai tana iya gane wai kwamfuta ce wai tana iya gane wai kuskuren abu an zuba mata ayoyin ta gagara gane kawai good take sawa daidai ne daidai ne kawai kwamfuta da ba ta da hankali da bature ya yi ta a ƙarshe an yi an yi a gane cewa littafin nan yana da matsala amma Allah bai ba su dama ba don ku bai da matsala iyayenku arnan da sun gagara sai arnan yau za su iya wallahi ba za su iya ba suna bakin ciki in sun gana shiga musulunci suna bakin ciki in sun ga musulmi suna taro suna bakin ciki in sun ji wani musulmi ne yana da matsayi ko a siyasa ko a kuɗi ko a kasuwanci ko a kaza laifinsa kawai ya yi imani da wannan littafin alkur'ani sai ku mutu wallahi sai Allah ya daga musulunci kuma dole sai kun ji ana la ilaha illallah a bayan ƙasa da kun zo kun yi imani da shi ya fi muku alheri da haka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daidai ne Allah ya ce awalam yakrim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim yanzu bai ishe su ba mun saukar maka da littafi ana karanta musu mun saukar maka da wannan alkitab alazim babban littafi allazi fihi khabaru ma qablahu littafin nan qur'ani akwai labarin abin da yake kafin su wa naba ma ba'dahu wannan littafi na qur'ani akwai bayanin abin da zai biyo bayan su wannan wani irin littafi ne ya bada labarin kafin ka zo ya bada labarin bayan ka bar duniya ma abin da zai faru ya ba da labarin iyayenku kafin ku zo duniya kuma ya ba da labarin me zai faru da su bayan rayuwarsu kuma ya yi hukunci manzo Allah ce ana rajulun ummi la akra wa la aktub ni mutumi ne ummi ba na karatu ba na rubutu haka Allah ya turo ni yace ban yi tarayya da wani ahlul kitabi ba ban taba haduwa da wani ahlul kitabi ba ko wani wanda ya bani wani abu ya koya min wani abu ba ban taba zuwa wani kauye aka koyo min wani abu ba ban taba abokantaka da wani wai wani aboki na ya cusa mini wani ra'ayi ba ballantana a ce na zo ne bi akhbari ma fi suhufil ula na sato na dauko maganganu na cikin takaddun farko ni dai na zo muku da bayanin haqqi was sawab ne bayanin gaskiya alwadihul bayyinul jali wanda ya fito fili karara فقالوا لولا يأتينا بآية من ربي أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ذو دغسكيا كما ياي وعظن غسكيا يا كما فدكر دغسكيا كما har ya koma akan gaskiya yake kul kafa billahi baini wa bainakum shahidan ga ya musu Allah ya isa ubangiji shine ya isa ya zama shaida tsakanin ni da ku huwa a'lamu bima tufiduna fihi min at-takdhib Allah shi yafi kowa sanin abin da kuke kutsawa na karyatawa kuma ya san me nake gaya muku na labaru da ya turo ni da shi falau kuntu kadiban alaihi aida nayi wa Allah ƙarya lan taqama minni da Allah ya dauki mataki a kaina ya min ukuba kamar yadda Allah ya ce da shi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين ذاك النبي صادق ne kuma masduqun ne mai gaskiya kuma abun gaskatawa alqur'ani gaskiya ne wanda ya san abin da ke cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa shi ya saukar da qur'ani haka ne yake wannan qur'ani a farko haka yake a tsakiya haka yake a ƙarshe wanda ya rike shi ya rabauta wanda ya imani ya albarkata wanda ya dace da haddace Qur'ani da karanta Al-Qur'ani ya kama babban rabo dan ku wanda yake alau ma fi samawati wal ardi wanda yake la takfa alaihi khafiya ba abin da yake kuya gare shi masanin sammai da kasai shine ya saukar da shi walladina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun wadanda suka yi imani da ƙarya da badili da barna wa kafaru billah suka kafirce wa Allah ulaika waɗancan su ne alkhasiruna taɓaɓɓu yawan ƙiyamaci kuma lallai sai Allah ya musu sakayya da abin da suka aikata kuma sai Allah ya musu daidai irin abin da suka yi daidai sakamakon da za su gani kazzabu bi rasulillah sun ƙaryata manzannin Allah ma qiyamil adillati ala sidqihim duk da dalilai sun tsaya kaf akan gaskiyar manzanni amma suka ƙi wa amanu bid dawaghit suka yi ta imani da dagutu dagutu wal awsan suka riki gumaka suna imani da su bila dalilin ba tare da dalili ba sayjzihim ala dalik insha Allah sai Allah ya musa kai akan haka ranar tashi alkiyama innahu hakimun alim lalle Allah mai hikima ne kuma mai ilimi ne tabaraka wa ta'ala abinda na faɗa na daidai Allah nake roƙo ya ba mu lada wanda nayi kuskure a cikin bayani na ko fassara ta ina neman Allah ya mun afwa ubangiji Allah ya ba mu imani da alqur'ani da aiki da alqur'ani da mutuwa akan alqur'ani wa bihadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi